الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمر الفاتح وعمر ناصر الانبياء وهذه الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا هذا العظيم وارفعوا فيه وبعثوا تحت لا يضرك الحمد لله يومنا أهلا شابيو Ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da uku kenan ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku. da za mu ci gaba wannan zama na goma sha uku kenan insha Allah harama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون كلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتسمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يا مريم اقنتي لربك يا مريم اقنتي لربك كي يقنتي أبنجزك أعطيه ma'ana ki bi ubangijinki wasjudi ki yi sujada warka ima arraki yana ki yi ruku'i tare da masu yin ruku'i salli ma'al musallina ana yin ki sallah tare da masu yin sallah zalika min an ba ina gaibi nuhi ilaik wancananka labarin nan da ake baka ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ce min an ba ina gaibi yana daga cikin labarurruka na gaibu nuhihi ilaika wanda muke yi maka wahayinsu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum ba kasance a wajen su ba tare da su iz yulquna aqlamahum yayin da suke jefa alƙalam alƙalam masu filmayi a cikin ruwa ya kataruna suna yin suna yin ƙuri'a ayyuhum yakful maryam dan su samu wai cikin su su gane wane ne ya cancanta ya riki maryam wa ma kunta ladayhim iz yattasimun kun baka ladayhim a wurin su lokacin da yattasimun suke jayayya shi kifalati shi kifalatiya a cikin rukun tare a ta kifala ko kafala shi kafalatiya a cikin rukunta wa iz qalatil malaikatu
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه, منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وإذ قالت وإذ قالت الملائكة إذ قالت الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكالة ومن ومن الصالحين آه كما وإذ قالت الملائكة كتنا يا عند ملائكة سكتي جبريل أنا نيم ملائكة جبريل شين يا مريم ويا كي مريم إن الله يبشرك بكلمة منه سندي الله يرى مك بشارة دوت كلمة دقريش هو عيسى شين النبي عيسى ismu wani masihu isa bin maryam sunan shi almasihu isa dan maryam almasihu almamsuhu ne abin shahwa da albarka a isa dan maryam wajihan zajahin ma'abucin alhurma ne mai daraja ne fi duniya a duniya bin nubuwati da annabta wal akhirati kuma haka nan mai daraja ne shi a lahira bi shafa'ati da ceto wadda rajatul ula da kuma darajoji wanda suke madaukaka wa miyal muqarrabina kuma yana daga cikin kusantattun bayi inda Allah a wurin Allah tabaraka ta'ala himmatul insan Malam Shaykhul Islam wa Sa'adat al-Anam Alhaji Ibrahim Yasir Allah ta'ala yace himmatul insan qahiratul li jami'il akwan ita himman mutum mai rinjaya ce ga baki ɗayan ma kasantattu idza tafakkarta fi halati hanna bin sifaquda in kai tafakuri in kai tunani cikin lamarin hannatu yar faquda ta'allaqat bi waladin yakunu min khadamatil masjid ita wannan wadda ta yi maryam ake ni kawai ta'allaqat bi waladin himmata ta yara ta yi da wani da wanda zai kasance daga cikin masu yi wa masallaci hidima fa talabat waladan sai ta nemi da fa ja'a waladuha bintan dan nata sai zo mace diya walakin bintan zahamatir rijal sai dai wata irin mace ce wadda ta yi gogayya da mazaje fil maqamati a cikin makamomi hatta sarat fil min ar-rijal hasira ta kasance ma daga cikin mazaje hatta wasafa al-qur'anu wa kanat min al-qanitina hasira al-qur'ani ya sifanta ta yace ta kasance daga masu bin Allah lam yaqul min al-qanitati ba ce ba bai ce ba ta kasance daga masu bin Allah mata kawai sai sanya ta cikin mazaje ce wa kanat min al-qanitina bai ce qanitati ba bintun ka anna harajun ya ce mace amma tamakar namiji take li'anna ummaha hina talaba hina baladiha muta'alliqatun bi rijalin domin ita ma'aifiyarta lokacin da take neman ta take neman ta same ta zuciyarta tara ta yune da mazaje kummalu wanda suke cikakku farzaqaha Allahu bintan sai Allah ya rizata ta ya mace lahiqat bi maqamati rijali wa tarta tarishki maqamomi na mazaje wa zakariya ulama nazara fi fi khawarik al'adat inda maryam shi ko har wayo shewa yana ji hankali yana ji hankali ne bisa kan dokaka himma yace shi ko annabi zakariya da ya duba zuwa keta al'ada a wurin maryam da yake tarda abincin nan na lokacin da ba lokacin shi ba ta'allaka huwa aidan bi waladin sai shi ma himmashi tara taya da samun da wa talaba waladin kuma ya nemi da razaqahu Allahu waladan zakaran sai Allah ya arzuta shi da namiji huwa ya haya shine yahaya walakin sai dai zakarun shi namiji ne lam yatazawwaj bai taba arme ba walam yati mar'atan walam yati mar'atan kuma bai zo mace zahara bihi halatu halu maryam sai halin maryam ya bayyana a gare shi allazi ta'allaqat bihi himmatu abihi wanda da ita ce himman ma'aifin shi tara taya hatta sara hasuran har sai da ya zama katangagge gaba da bar mata laisa an ajizin amma ba daga kasawa ba walakin sai da imtana min nisa'i ya kare kanshi ya hana kanshi ne daga mata wa maryamu ita ko maryam jati bi waladin sai ta zo da wani da huwa isa shine isa bi mukhalatati jibril saboda hulɗa saboda hulɗa da mala'ika jibrilu fasara alwaladu muttasifan bi sifatil mala'ika sai dan ya zamo shi ma mai sifantuwa da sifofin mala'iku hatta lahika bil mala'il a'la har sai da ya ya ya saryu ya ya hadu da mala'ul a'la sune jama'a madaukaka mala'iku wa sakana fi samawati ya zamani sammai a sama fasara ya tiru ma'al mala'ika sai zama yana tashi yana hira tare da mala'iku falihaza saboda wannan ne alwaladu yu asiru fihi ma yu bashiru aba'uhu inda lashatihi shi a yu asiru fihi ma yu bashiru bi aba'u abinda ma'aifan shi suke suke huskanta shi yayin farkon faruwan ɗan nan yana tasiri ga ɗan ɗa uwayen shi me suke cuɗanya da shi lokacin harkon halittar shi to wannan abin abin da su suke cuɗanya da shi zai tasiri a cikin ɗan har wani cikin daga cikin arifai ibn arabi hatimi yana cewa in kana so ka samu ɗa kamar wani to kai da iyalinka lokacin da kuke sunna ta arme to ku rika inda za ku halarto wannan wanan in Allah ya kaddarta a za a samu ɗa a lokacin nan to ɗan zai zo kama da wannan wani to kuma ya kawo hujja da wannan ayoyin na alkurani wanda makaranta ga saboda kawai a shi annabi zakariya ya zo ya tar da maryam ya ganta kullum ma da kala aliya zakariya wajen inda rilka qala ya maryamu anni laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da zakariya rabba nan ya kawo wannan aya saboda a ganin annabi zakariya abin da ya gani na wannan abincin da yake zuwa maryam kayan marmari na lokacin ɗari su zo a lokacin zayi kayan marmari na lokacin zayi su zo a lokacin ɗari yace to wannan abun da wannan abun hunalika da azakariya wa rabba shi nan ne da ya ga wannan sai ya samu izina ya gashe shi ma duk da shekarun su sun ji yana shekara 120 zai iya samun da da da matar shi tana da shekara 89 amma duk haka ne ya ga da yanke kauna ba ashe tunda Allah mai ikon yayi wancan to yana iya ikon yayi wannan bukatun da himmar shi tana tare da wannan sai ya samu da bayan da shehu ke mana wannan amma dan nashi da ya samu sai kama da wadda ta same wadda ta dalilin ta ya samu wannan himma ita ce Maryam wadda ita ba ta yi arme ba shi ma sai dan ya zo shi ma hasuran baya arme amma mai himma kamar irin tata ita ma a Maryam saboda ma'amala saboda ma'amala da mala'ika Jibril sai danta ya zo kuma ya kama da mala'iku shine Annabi Isa to haka nan aka ce wannan tasirin shehu karshe jumla da shehu karshe bayanin wannan bayanin yace yan abin da uwaye suke mubashar shi suke a cuɗanya da shi to lokacin harkon halittar ɗansu yana tasiri akan ɗan haka nan inda a ce wani abubuwan banza suke yi duka uwayen sun fuskanci wani abu na banza to in Allah ya kaddara suka samu ɗa to ɗan nan sai ya zo shi ma amma kasa gane manhoshi wani ɗan to ya danganta da irin abubuwan da uwayen suke fuskanta lokacin da ake halatta shi a cikin su yana samu dace wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kala mun karanta shi wa yukallimu an-nasa kuma zai zo wa yukallimu an-nasa yana yi ma mutane magana fil fil mahdi lokacin da yake a magoyi tiflan tun yana dan jariri qabla waqtil kalami tun gabanin lokacin yin magana na yaro yayi lamma ulida da aka yi shi ta kallama kama sai a ci magana ya rika yi kamar yadda zai zuwa kamar yadda zai zuwa a sannu fi sunatu maryam a cikin sunatu maryam wa kalan hakan nan zai zai ma mutane magana lokacin da yake gwarzo ba da arba'in da sana bayan ya zama dan shekara arba'in wa min salihina ko mina daga cikin salihan bayi qalat rabbi anna
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
ورسولا
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الدين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدكرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين نعم قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول الله بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهذا الطير فأنفخ فيه فكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها ولمرس وأهي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هكذا سامي إن في ذلك
بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آه آه ومن الصالحين قالت قالت نيكم قالت ربي أنا يكون لي ولد sai Maryam ta ce bancin an kawo mata wani bishara mala'ika ya ce mata ga irin ma dawar zaki samu qalat sai ta ce ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji na anna yakun li waladun ta kaka zan samu ta kaka yaro zai kasance a gare ni bata ma ce ba kaman yanda annabi zakariya ce anna yakun li shi can baya da mala'iku suka ce salibin ibrahim annan la'iku shirki bi gulamin shi can gulam gulam ne ke ce kala rufe annan kun ne gulamun gulam ya shi yaro ne karami amma waladukin kamar ya dara gulamu a nan wurin ita sai ta ce annan ya kun ne waladun walam yamsasu ne basharun ta yaya zan samu ɗa alhali kuwa lam yamsasu ni basharun wani mutum bai shahe ni ba bi tazwijin da armi wannan da da da masu da lamsu a duk inda suka zo wasu malama suka ce duk inda suka zo cikin alkurani suna nin ba arme ne suna nin ko kwanciyar arme ne ma dalilin wannan ya kasance to shi alkurani alkunyar da yake yana alkunyar hidu kwanciyar arme ne yake ce yake faɗinta da shawa da da lamsu ne duka shawa yake kiransa da shawa saboda haka aka ce amma zaba imamu shafi'i shawa shawa mace ba ta kare alwala ba shawa ba ce sai in ka kwanta da mutum ne sannan ka aure alwala ka take karewa saboda shi ya lura duk inda aka ce shawan nan awla mastumun nisaa ba wai kawai kun shahi mata bane in kun kwanta da mata ne ake yi a to da ya fahimci wannan shi a wurin shi shawa ba ta karyawa kawai sai in ma an kwanta gargara to ita ce take cewa la musu ne bashar alhali ko wani namiji bi shahin ba ta nin bi tazwijin da armi qala al'amru kazalika sai ce mata ai lamarin haka nan yake min khalqi waladin minki bila abin na daga halittan yaro da daga gare ki ba tare da uba ba Allah ya khulqu ma yasha Allah mai halitta abin da ya so ne yana halitta abin da ya so idza ka da amran in ya hukunta wani lamari fa inna ma yaqul lahu kun kawai ce masa yake ya kasance fa yakunu sai ya kasance fa huwa yakunu abin nan ko da yace ma ya kasance sai ya kasance wa yu'allimu kitaba kuma dan nan da zaki aihuwa Allah zai sanar da shi rubutu al-khatta shine rubutu wal hikmata da hikima wa tawrata da at-taura wal injila da injila hafiza tawrata wa huwa fi batn ummi annabi sai ya kiyaye ya haddace at-taura lokacin tun yana cikin cikin mahaifiyarsa wa rasulan ila bani isra'ila kuma manzo ne za a aiko shi zuwa banu isra'ila fi ba tun a kurciya fa nafaka jibrilu fi jebi dir'a sai malaika jibrilu yayi busa a a wuyan riganta shi jebu dan yanzu abinda aka yi shahara da an ce jebu tsammani ake haka ne aljihu ana ce mai jebu da larabci amma wanda jebu ake nuna wurin wannan wuyan riga wuyar riga akwai wata riga tana dan bada dan hili haka shine ma qur'ani yake cewa wa kullil mu'minati yaghdudna min nafsihunna wa yahfazna furujahunna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna mata su sanya mayahin su su rihe wannan gaban nasu irin fataha ko wannan ta gaban su haka to nan ne a wannan gaban rigan na wajen kowata wanda ake hidda wuya a nan ne mala'ika jibril ya busa na riganta fa hamalat sai ta dauki ciki wa kana min amriha ma zakara ma zukira fi suratu maryam sai lamarin ta ya kasance abinda aka ambata dai can a cikin suratu maryam lamma hamalat bi isa lokacin da ta dauki cikin annabi isa sarat iza khalat anin nasi sara isa ya tahaddasu maha sai ta kasance in ta in ta kadaita daga barin mutane sai ta sai ta annabi Isa sai annabi Isa ya rika hira da ita ya rika zance da ita shi ko yana cikin cikin ta wa huwa fi batna shi ko yana cikin cikin ta wa iza tan nasa amma in ya zo mana mutane in ta zo cikin mutane kenan ishtagala bi zikrillah zai shagarta kawai da ambatan Allah wa taraka alhadisa ma ma ma ummihi sai bar zance tare da mahaifiyar shi fa tasbihi qauma ta hamiluhu sai ta zo wa mutanen mutanen ta tana dauke da shi kamar sai ya ci kamar da zai zo dai wa kana yusufun najjar akwai wanda ake ce mai yusufun najjar Yusuf kafinta ƙariban li Maryam shi wani makusancin Maryam ne raha hamilan fata ajaba ya ganta ta ɗauki ciki ya ganta da ciki kawai sai mamaki mamaki kama shi kullama arada an yattahima hadhihi hamali ko da lokaci ya so ya tuhumce ta da ciki nazara fi salahiha sai ya duba kuma zuwa a salahinta kirkinta ya mutum ne kirki ce far'aha ba idatan min atuma sai ya ganta ta yi nisa da atumce ta wannan wa kullama arada an yi an yubarri'aha ko da lokaci kuma yaso ya kubutar da ita nazara annaha hamalat sai ya duba ya kuma ta hudu kici kuma a wala zawja la ita ko ba ta da miji hatta yawman khatawa har dai wata rana ya mutu magana ya maryamu an ana fi qalbi shay'un yace ya maryamu ni a cikin zuciyata akwai wani abu udafi'uhu an nafsi ina ije shi daga barin kaina hatta ajastu an daf'i har na kasa ije shi labuda na sa alaki su'alin ba maka wa'in muke wata tambaya ayan butu zar'un bila bazr bila bazrin shin wata wani tsire yana yana tsirowa shuka tana tana tsirowa ba tare da iri ba ba abin nan iri ba haka kawai shuka tana hitawa qalat na'am eh kwarai kwa ya kara tambaya dai a yan butu shajarun bila garsin shin bishiya tana hitawa ba tare da dashe ba qalat na'am tace eh kwarai kwa ya ƙara tambaya dai ayujadu waladun bila ab shin ana samun ɗa ba tare da uba ba qalat na'am sai tace eh na'am tace eh kwarai ko alam tara anna Allah tabaraka wa ta'ala ambata zar'a qabla qabla al-badr shin baka ga ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ya tsirantar da shuka tun gabanin a san me iri falbagaru ja'a min zar'i shi iri daga baya daga baya ne aka same shi daga shuka allazi ambatahu Allahu bila bazarin wanda Allah shukan nan da Allah ya tsirantar da ita ba tare da iri ba wa shajaru hakan nan bishiya ambatahu Allahu qabla an yughrisa sharja an yughrasa shajarun Allah ya ya hitar da ita tun gabanin a shuka tun gabanin a dasa wani wata bishiya falgar su ja amina shajar ai dashe ya zo ne daga bishiyar allazi na bata qabla garsi wanda ya tsaranto ya hito gabanin ayi dashen walawladu haka shi da ala ta'lamu anna adama khalaqahu Allahu bila abin wala um baka san baka sani ba cewa Allah ya halici annabi Adam ba tare da uwa uba ba ba tare da uwa ba fal auladu min adam wa adam laysa lahu abun wala um duka yaya ma daga annabi adam ne suke shi ko adam bai da uba ko bai da uwa fa shufiya ma fi qalbihi tamaman sai abin da ke cikin zuciyar shi ya warke baki daya ta yakana anna allaha razaqaha waladan bila abi sai ya samu yaqini ya tabbata samu tabbas cewa kai Allah ne arzuta ta da ba tare da uba ba mm anni karshe tukum bi ayatin min rabbikum zai zo yana manzo zuwa bani isra'ila yana mai ce musu ni cewa ni na zo muku da aya alamatu sirkin alama ta gaskiya min rabbikum daga ubangijinku inni akhluqu lakum min at-tini cewa ni ina zan rika halittan muku daga daga laka kayi ati dairi wani halitta kamar kamar tsuwa wanda suke kama da tsuntsu mislu suratihi mai kama da sura ta tsuntsu fa anfuku fi san yi busa cikin shi fa yakuna ta'iran bi iznillah sai ya zama tsuntsu da izinin Allah wa ubri'u ashfil atma haka zan warke makaho wanda aka yi aka yi shi ma da makanta wa suka ce ma shine wanda ma aka aihe shi bai da ma tsagan idanu kawai wurin idanu shi ma rihe yake amma in ya shafi in ya shafi idan in shafi idan shi kawai sai sai ya warke zaman idanu sun mutan yana gani kamar kowa wal abras da mai ciwon baras ko ko kuturta ko kuturta wa uhyil mauta haka nan zan rika tayar da matattu bi iznillahi da iznin Allah karrara haza li Allah yutawahamu li Allah yutawahamu fihi al-uluhiyya ya maimaita wannan ne yana cewa bi iznillahi bi iznillahi saboda ka azaci ce ka azaci allantaka a cikin shi a jiwa a ka azaci cewa shi ma Allah ne da yace duk abin da zai yi wannan sai ce da iznin Allah kana yuhyil mauta ya kasance yana raya matattu faqalu yawman wata rana sai suka ce masa huwa yuhyi al-mauta allazina matu jadidan kai wa wanda yake raya wanda yake rayawa wanda basu jima da mutuwa bane ba amma ma mata qadiman fala yakdiru an yuhyihu amma duk wanda ya jima da rasuwa bai iya raya shi haka yahuda suka cewa la nu'minu bi annaka tab'asu al-mauta kai mu ba mu ba da gaskiya da cewa kai kana raya matattu illa idza ba'asta lana sama bin nuhi sai in ka taya mana da samu dan nuhu allazi mata munzu arba'ata alafi sana wanda shi ya rasu tun nan da shekara dubu hudu faƙala dulluni ala kabarhi sai ce ku nuna mini kabarinsa fadalluhu ala kabarhi sai suka nuna shi a kabarinsa fada'ahu ya samu sai kiraye shi ya kai samu fa kharaja sai fitar da sai fito da kabarin shi wa kad shaba nisfu ra'sihi hakika lokacin rabin kanshi yayi hurhura qalu lahu sai suka ce mishi anta shibta to ta yaya kai kai hurhura wa anta mutta fi zamani fi zamanin qabla shay alhali ko kai ka mutu tun gabanin zamani a harin hurhura lokacin da kai ka rasu ba ma harin hurhura ba ashe bu ma fara illa fi zaman ibrahim shi hurhura ba ta ma fara hitawa ba sai zamanin annabi ibrahim an ce annabi ibrahim shine farko wanda ya fara hurhura da ya ga hurhura ta hito me ce ya ya rabu ma haza Allah me wannan kuma sai aka ce me haza wa qarun wannan dattako ne sai ce Allahumma zinni wa qarun Allah karamin dattako to shi sai suka yi mamaki shi ko ya zo illa fi zaman ibrahim wa samu mata kabla ibrahim bi alfi sana shi ko samu kin nan ya rasu ne sun gabanin annabi ibrahim da shekara dubu kala da haka suka tambaye shi sai shi samun yace lamma da ani isa yayin da annabi isa ya kiraye ni khudibtu min jihatil haqqi sai na ji an mun zance an kiraye ni daga huska daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine haqqu ajib ruhan lahi ka amsa ma ruhin Allah fa zanantu anna alqiyamata qarqamat sai na zaci cewa alqiyama ta tashi falihaza saboda wannan ne fazitu sai na zabura hatta shibtu har sai da ne hurhura qala isa sai annabi isa ce mai irji ila mahallika to koma mahallinka koma ka kwanta fa qala sai ce bi sharti Allah azuka mararatal maut saniyatan ce to to sharti guda daya ka in sake dan danan dacin mutuwa kuma karo karo na biyu qala kaifa mararatul maut sai tambaye shi to lokacin tambaye shi to wai kaka dacin mutuwa yake qala sai ce munzu mittu tunda na mutu mitu munzu arba'ati alaf sana ni ko kun san na mutu tun nan da shekara dubu hudu ko kala na wai suka ce mai eh haka ne kala ilal ana ajidu mararatan maut fi halki yace har yanzu ina jin kacin mutuwa a makogaro na wa nabi hukum bi mata kuluna kuma zan rika baku labarin abinda kuke ci annabi sai yake ba mutum sai ya baka labarin abinda ka ciyo in ya gama da kai sai ai kaza ne ka ciyo kafin ka tare gidanka haka kawai ba gaban shi kace bane kalle ka kawai kai kaza kace kai ko kaza ne kace yo wannan zai kuma ta kuna ma ta dakhiluna da abinda takhbiuna kuke boyewa ko abinda ma za ku ce a gaba shi ma zai baka labari ai gaban nan kuma kaza za ka ce amma da haka aka samu wani mai karfin hali suka yi tahiya da Annabi Isa yace ya zo shi yace so yake abukanta Annabi Isa dan Allah dan zatin Allah yake so abukance shi kisan nan da Maulana Shehu Abdullahi ke ba mu labari ke cewa a kai dai da ka haɗa mana buƙatar da take tare da kai ne in yi ma in baka abin da kai so kai da shi kenan dai ka kai ka tashi anan amma abu kantaka dan Allah abu ne mai wuya ce a ni ba abin da ka mu ba abin da nake nema sai wannan na zo ne in abuce kai abukace ka cikin zatin Allah sai to shi kenan mu tai su ga ma suna tahiya tahiya tai tahiya ce kai wai da me ma ke cikin jikarka sai ce ina da wata gurasa ce gura uku yace to aiko ni kaga yunwa ta kama ni mu zauna mu ci ya ce ni ma yau ta kama ne suka hiddo guda ko haɗa ki guda suka ci da suka ci ba sauran guda ɗaya ba shikenan sun yi tafiya sai annabi sai ya ce to ina da zai zai kewaya nan wurin sai ce a to shi ma ba zai kewaya sai suka aje abin jakan nan taso da kyafu gurasa ɗaya da suka tafi wannan yanan wannan yanan sai ya dawo zai ce ka wannan in aka jima yanda da ku annabi sai da mun da ya kama tashi yunwa yake ji katsam katsam ya maza ya cinye tashi ya ce to wannan in aka sake zai dawo ma ya cinye guda wannan ya ce kuma dai wannan mata ya ce kai sai ya dawo ya cinye kai shi suke nan da suka dawo to yau ina gura su kingin gura su mu da muka yi saura nan wurin ya ce a ai ni ma ban sani ba da ka ta ya bada ba ni ma hita ne sai da ma ya shinkisa ya shi ya bari kawo ku sai da ya tsaya can ya duba lokacin da annabi sai ya dawo sannan ya dawo shi ya tarda ma annabi sai ya ce kawo ku kai ma na tarda ka riga yin dawowa kenan ban san annabi sai ta mishi to di ba ina gama ka da Allah na wanda kake so ka abukance ni dan zatin shi ka haɗa mini waye ci wannan gurasa sai ce yana yana rantsuwa da Allah da yake so abukance shi bai san wanda ya ci ta ba to shikenan mutai ina tahiya suna tahiya kawai kuma sai suka yin wade ta sake kama su da shi ka yunwa suke ji sai annabi sana ce ka ku yunwa muke je ce eh yo ya annaban Allah kai da in ka roƙi Allah Allah ke karɓawa wannan barewar ga ta nan ba mu da abin kamawa mu da abin harbi in ka roƙi Allah mana Allah ya tsira ta mu kama ta mu yanka mu ce ce haka ne ko sai ta shike sai roƙi Allah shike na barewa ta tsaya ya kama ta aka ya kama aka hede aka ci suka ci abin da suka ci yace na kasusuwan ya tattara komi da komi aka hada ya bige ta ce tashi da izinin Allah ta tashi ta ruga da gudu ta ma da abin sai ce to yace lalaba cikin ka akwai wani abin da cikin abin da kace yana nan yace abin da ce ba abin da ba abin da abin da bace abin da bace to ina gama ka da ubangijin Allah wanda ya gwada ma wannan mu'jizar ka hada mini wanda ya ci wancan gurasa guda yace ai ina rantsuwa da shi ma ubangijin da ya gwada mai wannan dubi san ba ko wani ne ce kake so to mu ci gaba da ya ta yadda za su yi kuma sai suka tarda ruwa kuma ya gitta ba ba abin hawa ba inda za su iya ruwa ya gita musu ba ruwa mai yawa ce to to wannan kenan sai dai komawa ya zami ki haba ki haba annabin Allah ne kada durkusa yake sai in ka roki Allah Allah yana ji ka roki Allah a busan mana da ruwan nan mu samu ya tarayi haka haka ne ko ce kenan sai annabi sai adda ruwa suka bushe suka taka kakara suka kakara suka sai da suka ya kike tara sai da aka tare sai ce mai dubu takalmin ka bai shike ba ce a yana hau ma ta kure-kure yake yace to to ina gama ka da ubangiji Allah wanda ya gwada ma wannan mu'jizan haɗa mun wanda ya ci wannan guras da ya ce ai ya rantsuwa ya ci ma da san da ce to shikenan mu je suka je suka tahi sai suka je wani wuri sahara ne rere irin inda ke ya kwanta ya wani lauyawa ya yi haka nan ya yi tara ya ce kai ce wannan ko sai Allah yake mai da masu zinariya sai da durkusa ya annabin Allah in ka roƙi Allah Allah na amsawa ka roƙi Allah mai mai da mushi zinariya ce haka ne ko shi kenan sai sai adda duka wannan rere zama ta rere zama zinariya sai ya ce to yanzu yanda za a yi ka sashi kaso uku ka sashi kaso uku annabi sai ya koma tun da sanyin sai yake ta kaso yake ta yi ta horta yana ta horka ta aka ce hawo kusan da yamma da kele ya raba wannan tarere kaso uku yace to yanzu yanda za a yi sai ka ɗauki ɗaya in ɗauki ɗaya wannan wanda ya ci gurasa shi ma ina ina ga alama yana buƙatan dukiya yana ga alama shi ba sai in bar mai kaso kaso ɗayan nan ce ai kuma sai dan sunna kai da annabin Allah ai ni ne a yau daban kai ne ya ce zai zo shike to haɗa hannun wajen duka to wannan dai amma ita kisa dai ta zo da cin karatu sai yana nan tsarayin duke na zashi ya ce to yanzu shi ya ma za yi ma yana wannan tunanin sai ku Allah ya kawo an su murtuka murtukan kati guda uku yanzu ka zo gaisa da shi ga duke shi wannan duke shi ce bayan da aka iska ce to wannan yanda za a yi malam je ka gari ka saka samu abinci ba ne saboda garin nan ne gashi ka je da wasu yan kuɗi ka je ka samu abinci abinci da zamu ci sai je to shikenan da ya tahi ya ce wannan katin miyagu ne tsaga yanda zan musu sai sai sawo guba ya sanya cikin abinci su ko da sun tsara su ma sun tsara ta da ya zo kai ka amshi abinci kai ka kai ka rike mini shi ni in murɗe mai kai kawai da suka zo ma wannan guda ya amshi abinci guda ya rike shi guda ya murɗe mai kai mutu da yake su suka zama suka ci abinci kawai kowa su ma kowa ya bingire annabi isa daga can ya jawo mutane ce ku zo in gwada muku duniya ya zo ya kinsanta musu kisan da abin da ya faru duk dangantar da wannan a wannan har zuwa ƙarshe to wa'annan abin da ya faru ne ga irin mu'jiza ta annabi isa na ina ina bayanin yana ba labarin na bi kuma ma ta kuna ma tadakhiruna da abinda kuke koyewa duka ya ba su labarin wannan yana ba su labarin wannan amma saboda mutum taurin kai na mutum duba duba bai ishe su ba su ba su ba da gaskiya da shi abinda zaka ci ka ba ho gidan ku yake ba ka hito ce kai kaza ka ci kai kuma kaza ma zaka ci gaba da dare yanzu ba yanzu wani wani ba sa abin da za a rawa gidan shi ba ba amma sai baka labari to kaza zaka ci to duka wannan bai ishe su ba gashi har ma irin taurin kan mutane da kai na kawo misali wannan wannan shi an gwada mai mu'jiza daya biyu uku duk bai wai yana yana yana koyi koyi ah wannan bi kuma amma tada kun fi beauty kuma abin da kuke boyo a cikin kuke boyewa na da abin tuttuka a cikin gidajen ku inna fi zalika mazkur a cikin wannan abin ambatan la ayatan akwai aya la kuma a gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu ba da gaskiya wannan cikin wannan abin da yake na duk abin da zana yace ya ishi aya ya ishi mu'jiza ga duk mai neman wai wata alama cewa wannan manzo ne na Allah in bi shi na'am
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأهل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومصدقا كما نازومكم مصدقا هنا من جزغة لما بين يدي daga abin da ke gaba gare ni mina taura na daga taura wani hila lakum ba da lazi hurima alaikum kuma dan in halanta in halatta muku sashen abin da aka haramta muku a fiya a cikin at-taura fa halalahu min as-samki wa tayri wa ma la sisata lahu sai yazo ya halatta musu abinda fa'allahu mina samaki wa tsairi daga kiwaye da tsuntsaye ma la si sataru abinda zai da kaya daga cikin kihi da koko wanda abubuwan da ba su da harata daga cikin tsuntsaye wajitukun bi ayati min rabbikum kuma na zo muku da wata aya daga ubangijinku karrarahu ta'kidan ya maimaita wannan ne dan karfafa waliyubni waliyubni alaihi kuma dan ya dan ya kawa dan ya wato ya gina akan shi wannan magana da za su zo gaba mai cewa fattaqullaha to ku ji tsoron Allah duka wani abubuwan da na muku ku ji tsoron Allah wa diyu ku bi shi shi ma amara kun bi cikin abin da ya umarce ku da shi inna Allaha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na Allah wa rabbi wa rabbukum ubangiji na kuma shine ubangijin ku fa abuduhu ku bauta mai hadha allazi amurukum bihi wannan shine abin da nake umartar ku da shi wannan abin da nake umartar ku da shi siratun mustaqimun tafarki ne wanda ke madaidaici ya falamma asiri فلما أتيت منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الهواريون أنا أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني عند أحس علم عيسى منهم الكفر النبي عيسى ya san kafirci butulcewa daga gare su wa aradu qatlahu ya ga suna nihin ma su kashe shi qala sai yace man ansari ila Allah su waye mataimakana a awani mataimakana zihaban dan tahiya ila Allah zuwa ga Allah da an sura dinahu dan in taimaki addinin Allah addinin sa qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu mu ne mataimaka Allah ma'ana a awanu dinihi mu ne masu taimaka addinin shi wa hum ashiyawu isa su hawariyawa su ne mabiya annabi isa an ga kashe na annabi isa amanna billahi suka ce mun ba da gaskiya da Allah wa shahadu bi anna muslimun wa shahada kashe da ya isa bi anna da cewa mu muslimuna mu masu miƙa wuya muke masu musulunta muke na'am
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ربنا سكت يا أبنجزم آمنا بما أنزلت من بعد كسيادة أبنك سبك رميان إنجيل ندق إنجيلا واتبعنا الرسول kuma mun bi manzo Isa shine Annabi Isa faktubna ma ash-shahidin ka rubuta mu da tare da masu shaidawa wa makaru a kufaru bani Isra'ila sai su ko kafiran bani Isa sai suka yi suka yi makaru suka yi mugun suka yi wani makirci bi Isa da Annabi Isa ma'ana suka yi makirci na su kashe shi wa makara Allahu bihim sai Allah ya saka musu ya saka ya da su bi an alka shiba Isa shi saka da Allah yi sai ya sanya musu shibha Isa kamar annabi Isa alaman kasar katlahu amsa wanda ya nihin kashe shi wanda ya fara zuwa sai aka sanya mai kamar Isa kawai daidai kawai da an gashi don da gashi ga annabi Isa wallahu khairul makirin sai suka kama wannan shi karshe wannan shi kashe ta kare wallahu khairul makirin Allah shine fiye masu masu sakayya to wazkur kenan ko
قل قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجوكم فأكون بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون آه والله خير إذ قال واتو da ai sai sanya musu kama da wannan kama da annabi sai aka sanya ta ga farko wanda ya shigo sai suka kama shi da abin da za su mai suka mai suka tsire shi sai suka cewa sun tsire annabi sa shi ko annabi sa sai Allah ya ce mai shi ne Allah tabaraka ta'ala ya ka tuna iz qala Allah ya Isa inni tawfika a lokacin da Allah tabaraka ta'ala yake cewa annabi Isa ya Isa ni mutawaffika qabiduka mai karban ka ne ko mai karban ranka ne wa rafi'uka ilayya ko mai ɗaukaka ka zuwa gare ni ne minar duniya daga duniya min gairi mautin ba tare da mutuwa ba wa mutahhiruka kuma muba'iduka mai nisantar da kai ne miyan lazina kafaru daga wanda suka kafarta wa ja'ilul lazina tabauka kuma ni mai sanya wanda suka bi ka wanda suka bi ka ne wa humul muslimuna su ne musulmi da annahum wafaquhu dan so mun shi musulmi su ne suka dace suka yi daidai da shi suka dace da hanyar shi lan nasara ba nasaru ba allazina ja'aluhu ilahan wanda suka sanya shi suka maida shi wani abin bauta Allah ya ce fauƙan lazina kafaru ni ja'ilu lazina tabuka ni mai sanya wanda suka bi ka ne burbushin wanda suka kafarta duka da kai ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama summa ilay marji hukum sannan mako maku zuwa gare gare ni ne summa marji hukum ilay sannan mako manku ilay zuwa gare gare ni ne fa hukum bainakum sanya hukunci tsakankaninku fi ma kuntum fi taktalifuna cikin abin da kuka kasance kuna sabawa a cikin shi fa amman lazina kafaru أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين آه فأما الذين كفروا amma kaga su wanda suka kafirta fa azibu mu azaban shadidan zan azabtar da su azaba mai tsanani fi duniya a cikin duniya bil qatl wa sabi da kashi da kuma ribacewa a yake su a kashi saura a ribaci saura wal akhirah hakan nan azaba mai tsanani a lahira bin nari da wuta wa ma lahum min nasirin kun ba su da wa'ansu masu kare su mani'ina wa amman lazina amanu amma wanda suka ba da gaskiya wa aminu salihati suka yi aiki nagari fa nuwafihim ujurahum a suka wannan za mu cika musu ladansu wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai san waɗanda suke azzalimai
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحكم ربك فلا تكن من الم... فلا تكن من الممتلين آه ذلك نتلوه عليك ذلك المذكور wancananka abin ambato na tuluhu alaika muna karanta shi gare ka minal ayati na daga ayoyi wa zikir lakim da zikiri wanda yake ambato wanda aka gwanance a yin shi almuhakkam shine wanda aka kware aka gwanance a yin shi shine alquran alqurani inna masal isa sani dai misalin annabi isa sha'anuhu lamarinsa ka masali adam a inda Allah a wurin Allah ka masali adam tamkar annabi adam ne sha'anu adam aghrabu shi sha'anin annabi adam ma shine mafi ban mamaki ma wanda shi ba uwan ba uba khalaqahu min turabin Allah ya halice shi ne daga turbaya su maqalahu sannan yace masa kun ka kasance basharan mutum fa yakun sai sai kasance fa kana basharan sai zama mutum sai zama mutum alhaqu min rabbika wannan gaskiya
الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحق من ربك فلا تكونن من فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحق من ربك wannan gaskiya ne daga ubangijin ka fi amr isa a cikin lamarin annabi isa fala takun min al-mumtarin kar kasance daga cikin masu jayayya faman hajjaka manhajika duk wanda ja da naka yi jayayya ya yi jayayya da kamiyan nasara na daga cikin nasaru fi a cikin lamarin annabi isa min bari ma ja aka miyar dimi baya abin da ya zo maka na daga sani bi amrihi da da lamarinsa faqul to kace ta'alo ku zo na du abna ana mu kirayi mu kirayi ƴaƴanmu wa abna'akum da ƴaƴanku wa nisa'ana da mu zo da matanmu wa nisa'akum da matanku wa anfusana da kawunanmu wa anfusakum da kawunanku fa najma'hum sai mu tattara su ثم نبتهل sai na tadarra fi du'a sannan mu kankantar da kanmu a cikin addu'a fa naji Allah ana sallallahu alaihi kazibi musa la'antan Allah ta tabbata a bisa makareta cikin mu da ku wanda suke makareta la'anta Allah ta tabbata a gare su bi an naqula shine da cewa mu ce اللهم العن اللهم اللهم العن الكاذبة في شأن عيسى الله كلا أنت mai ƙarya a cikin lamarin annabi isa faqabilu zalika sai suka karɓi wannan su wannan fada'ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatimata wa hatadana al-husaina wa qada al-hasana bi yadihi wa ali yamshi khalfahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo fatima yarsa kuma ya rungumo sayyidina husaini hakan nan ya jawo sayyidina hasan bi yadihi da hannunsa wa ali yamshi khalfahum sayyidina ali yana tafiya bayan su faqala sai yace ukhruju bi abnaikum wa nisaikum ku fito da ƴaƴanku da matekinku faqala lahum qissisuhum sai limamin su yace musu alimtum annahu huwa nabiyyu hakan kun yi sani fa shine annabi da gaske allazi zukira fi tawrati wanda aka ambace shi aka faɗe shi a cikin taura idza ba haltumuhu in kuka yi mubahala da shi la ya baqa nasaraniyun ala wajhi al-ardi wallahi ba wani nasarin da zai wansu akan bayan ƙasa kuma illa halaka ba sai ya halaka farja'u sai suka koma qalu sai suka ce tare kana mubahala mun bar wannan mubahala mun bar wannan lance ce ne qala hum annabi sallallahu alaihi wasallam aslimu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ku musulmta qalu la sai suka ce a'a qala idan uqatilukum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kenan zan yake ku qalu sai suka ce nusaliyuka alal mali za mu yi sulhu da kai akan dukiya fasalahu ala alfai hullatin sai suka yi sulhu da shi akan hulla dubu biyu shi hulla yana cikin mushtaraka wanda ke da kalima ɗaya tana da ma'anoni da dama hulla kwamfule na kaya na ce mai hulla irin wani biman suka ce suna cewa gyabuto da mayahi da da kamisu da da riga duk guda ɗaya na hulla kenan ko kuma dai kawai riga da wando ana ce mai hulla ko kawai ma tufafi ana ce mata hulla kuma makami ma ana ce kawai makami ana ce mai hulla to duk wanda yana ka doka ya doka musamman na karshen da makami yana dacewa saboda da bayan wannan alfai hullatin da hulla dubu biyu kulla amin kowace shekara za su bada wa salatin dir'an da kuma silke talatin kaga aka ce makami dubu biyu da silke talatin kamar sun yi dacewa za su yudunahu nisfahu fi safar za su bada rabin wannan a watan safar wa nisfan kuma fi rajab za su bada rabin kasan wato rabin guda a cikin watan rajab haka suka roki alƙawari za su rika bada wannan ita shi jiya inna hadha makaranta wannan ko
inna hadha lahu wal qasas al haq wa ma min ilahin illa allah wa inna allaha lahu al aziz al hakim فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين إن هذا لهو القصص الحق للي ونن آه والله آه لهو القصص الحق شيني لاباري نغسكيا أتكين شأن النبي إيسى وما من إله إلا الله كن باب ون أبو بوتا فاتيسي الله ba wani abun bauta da ya cancanci abota mai da gaskiya sai Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim kuma lalle Allah wallahi shi mabuwayi ne alhakim kuma gwani ne fa in tawallau fa in tawallau ko a mun karanta shi fa in tawallau fa in aradu in suka bada bai in suka kauda kai daga bada gaskiya fa inna Allah alim bil musirin sai dai Allah masani ne ga masu barna fa yujazihim sai ya saka musu قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب kace musu ya ku mazuwa littayi al-yahud wa nasara yahudawa da nasaru ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa kalima ta daidaito mustawin amruha wanda lamarinta ya daidaita bainana tsakaninmu wa bainakum kuma da tsakaninku hiya ita ce Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kuma kan mu hada tarayan kan mu hada botan shi da wani kan mu hada botan shi da wani abu wala yatakhiza ba'duna ba'dan arbaba kar sashen mu ya riki sashe ababan bauta min dunillahi kuma bayan Allah tabaraka ta'ala fa in tawallu in ko in har suka bada bai aradu suka kau da kai an tauhidin daga barin daga barin kade ta Allah fa qulu antum ku ku ce ishhadu bi anna muslimun ku shaida da cewa mu masu miƙa wuya yake muke muwahhiduna masu kade ta Allah muke
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تاكلون ها أنتم هؤلاء هاجرتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تاكلون أنتم هؤلاء حاججت فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يا بابا شتتو يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب ya kuma zuwa littafi lima tuhajuna fi ibrahim ibrahima da menene tuhasimuna kuke jayayya a cikin sha'anin annabi ibrahim bizami bizamikum annahu ala dinikum da wai rayawa ku cewa shi yana akan addinin ku wama unzila tawrat wal injil illa ba'di shi ku alhali ba saukar da at-tawrat ba da injila duka wanda suke sune littafan ku illa in ba'di sai bayan shi bi zamanin tawilin da zamani ma mai tsawo al-yahudiyatu ita shi yahudanci nasha'at ta ta samu asali ne min at-taurati daga at-taura والتوراة نزلت بعد إبراهيم إتكو أن سبكت التوراة نبايا عن إبراهيم والإنجيل نزل على إيسى بعد إبراهيم شيكو إتما إنجيل تاسب كان أكان أبسع النبي إيسى bayan annabi Ibrahim wan nasraniyatu nashat min al-injil ita ma addinin nasaranci ya samu asali ne daga injila afala taqilun ta shin ba ku hankalta ne afala taqilun haza shin ba ku hankalta wannan min huna kharaja tarihu min kitabillahi daga wannan ne Maulana Bashir Islam ya ce daga wannan ne kharaja tarihu min kitabillahi tarihi ya hita ya samu asali kenan daga cikin littafin Allah wannan an kawo musu hujjar tarihi ne ko Yahuda suka ce a ai Annabi Ibrahim nasu ne suka ce Annabi addinin Annabi Ibrahim suke su ma Yahuda su ma Nasaru suka ce a Annabi Ibrahim nasu ne kowa ya ce nashi ne to aka ce ayo ku ta za ku ce ta ya zai kasance yana ku shi ko ya sai da sai da yazo sannan ku kuka zo bayan shi kuka zo ku kanku amma kowa ya ce nashi in ka ce naka ne kenan cikin ka yazo ko bayan ka ma yazo ya zama mabiyan ka to wannan shine aka da tarihi aka ƙaryatar da ƙaryar su ƙaryar su ta bayyana cewa ba haka bane ba wannan shine cewa ce nan inda tarihi take nan daga cikin alkur'ani yalla alkur'ani ya taro komi da komi kan hujjar tarihi misali zai za a ce misali wai ina ya samu asali akwai shi a cikin Qur'ani to gashi akwai shi ina an kawo musu anja da tarihi wanda kuma gaskiyan ta bayyana ah ihtashi alayhi bi tarikh an kawo musu hujja da tarihi ha antum haula'i hajatu fi malakum birim ga kuku wa'ancan kun yi jayayya a cikin abin da kuke da sani akan shi min amri Musa wa Isa daga cikin lamarin Annabi Musa da Annabi Isa falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bi ilm tabi da safi da menene kuke jayayya cikin abin da ba ku da sani a cikin shi wallahu ya'lamu Allah shi ko shine ya san shanahu lamarin sa wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba qala na'am بسم الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان هنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا أنا إبراهيم بكثن شيء بيهودي با كون بكثن شيء وني بنصاري با walakin sai dai kana ya kasance hanifan ma'ilan mai karkata ne yana barin duk wani addinai wanda ba addinin Allah musulman yana mai mika wuya ga Allah wa ma kana minal mushrikina wannan kala kala tabri'atul ibrahim shine abinda mun hadi ba gabanin karatun ayi ya Allah tabaraka ta'ala hadi wannan dan kubutar da annabi ibrahim da abinda duk suke hada mai shine karshen ayi kitaba ma kana minal mushrikin kun bai kasance daga cikin mushrikai ba ina aulan nasu ibrahim san dai wa'ancan sun ja wa'ancan sun ja yahuda sun ce nasu ne nasara sun ce nasu ne to waye ya cancanta da shi Allah ya ce inna awlan nasi ibrahim san dai a haƙuhu mafi cancantan su da annabi ibrahim lallazi na tabu su ne wa'anda suka bi shi fi zamani a cikin zamanin shi wa hadha nabiyyu da wannan annabin muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammadu sai ya mutu Allah tabbata a gare shi wallazina amanu da wanda suka ba da gaskiya suka yi imani almuslimuna su ne musulmi li'annahum ala dinihi domin su suna akan addinin shi wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin lamarin mu'minai
ودت طائفة من أهل الكتاب لا يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
ودت طائفة من أهل الكتاب لا يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون والله ودت طائفة من أهل الكتاب ta'ifatu wasu jama'a daga mazowa littahi wadda sun yi kaunaci law yadullunakum da dai sun samu dama su badda ku wa ma yadulluna illa anfusakum illa anfusakum su ko ai ba za ta yi su badda ku ba sai dai su badda kawunan su li anna isma dalalihim alaihim domin zunubin batarwan yana akan su wa ma yash'uruna su ko ba sa jin wannan ya ahli kitabi ya kuma zo waliki da tashi lima takfuruna bi ayati llahi dan menene kuke kafirce ma ayoyin Allah alqur'ani shine alqur'ani wa antum tashaduna kuka kuna shaida cewa gaskiya ne ya ahli kitabi kuma ma kuma ya ahli kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taqtumuna al-haqqa wa antum ta'lamun وقال طائفة من آل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ya ahli kitabi ya kuma zuwa littafi lima talbisuna alhaqa bil batili dan me yasan ya dami ne ne yasa kuke tudanya gaskiya da ƙarya wa taktumuna alhaqa kuke koye gaskiya wa antum talabuna alhadi ko kuna sane taqaddama fi suratul baqara irin wannan ya gabata cikin suratul baqara wa qala ta'ifatun min ahli kitabi sai wa ansu jama'a daga cikin mazuwa litai suka ce alyahud sune yahudawa suka ce aminu billazi unzira allazina amanu ku ba da gaskiya da abin da aka sabkar wa wanda suka ba da gaskiya sune mu'minai alqur'ani shine alqur'ani ku ba da gaskiya da alqur'ani wajhan nahiri farkon farkon yini awwalan farkon yini dai wakfuru bihi sai ku kafirce da shi akhiru a karshen shi la'allahum ko da cewa su almu'minin su mu'minan nan yarji'una za su komo an dinuhum daga barin addinin su wala tu'minu ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم آه wannan su wai ba su gushe ba so suke wai yanda za su duk dabarun da za su sai sun ga sun ɓadda muminai wai dabara ce yanzu ku ce ma muminai kun yarda abin da suka yarda shi tun da farkon rana kuna tare da su haka nan ta ku hamma za a tashi a yi sallah sai an yi sallah sai zuwa can ƙarshe ku ce kai ba haka bane ba in kuka ce haka kenan su ma za ku sanya ya musu ƙwabri su ce kai wa'annan da masana ne da suka shiga addinin namu sun ga addinin ba gaskiya bane suka yi ta kenan mu ma sai mu bar addinin namu wai saboda haka haka dubara ce suka suke suke suka suka suka ce haka wala tuminu kuma suka ce wala tuminu wala la tusaddiqu kar ku gazgata an yi ta ahad ahadu mislu ma utitu kar ku gazgata cewa wai a baiwa wani mutum daya kwatan kwatan abin da aka ba ku haza kalamun wannan zancen su ne wai kawai ba ta yi wa irin abin da aka ba su na shari'a aka aiko musu annabi a ce wa an su ma su ma musu haka nan illa liman tabi addinakum sai ga wanda ya bi addinin ku dai kawai kul innal huda hudallahi ya rasulullahi ka ce musu shari'a ita ce shari'a Allah wa ma adahu dalalun abinda yake koma bayan shi bata ne da abinda ba shari'a Allah ba to bata ne an yuta ahadun misla ma utitum a baiwa wani daya da misalin abinda aka baku aw yuhajukum inda rabbikum ko ku su yi jayayya da ku a wajen ubangijinku la taqbilu hada- hada- la taqbilu kar ku karba hatta ya- hatta hatta ya hatta ju alaikum inda Allah tabaraka wa ta'ala wai kar ku karba duk abin da za su zo muku da shi wa'azi suke ba kawunan su da abin da za a zo musu da su ka a karba har sai sun zo suna masu jayayya da ku a wurin ubangijinku wannan ha alahira yau kenan har sai an mutu kenan har zuwa lahira kar ku yarda qul innal fadla bi yadillahi yuti man yasha da suke cewa ba ta yiwa kas ba ta yiwa su gazgata wani wato a ba wani irin abin da aka ba su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka ce musu innal fadla bi yadillahi san dai ta fara lahawa a hannun Allah take yuti man yasha yana baiwa wanda ya so فمن أين لكم أنه لا يؤتي أحد ko la yi uta ahadun misal ma utitu to ta ina kuka samo cewa wai ba ta yiwa a baiwa a ba wani kwat irin abin da aka ba ku wallahu wasi'un alhali ko Allah kasirul fadli mayarwaci ne mai yawan farala ne alimun masani ne bi man wa ahlahu ga wanda yake mai cancanta faralar tasa ne yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓance wanda ya so da faralarsa da rahmati da rahmasa wallahu zul fadl azim Allah shine ma'abucin farala al'azim mai girma amin al-kitab ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
alhamdulillah lokaci yayi sun zamu dakata اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله اكبر المدار العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين